عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau insha Allah ta'ala za mu dora a karatunmu na wannan sura mai albarka suratul anbiya inda wato muka yi darasi guda ɗaya a wannan sura mai albarka ta TV da ya gabata mun kuma tsaya aya ta goma sha biyar za mu tashi aya ta sha shida muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da tattarawa daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ba kalakalar sama ba mu halittu sammai ba wa ƙasa da ƙasai wa ba bai da huma da abin da ke tsakanin su la'ibi da dan wargi ko wasa. Allah ya halittu sammai da ƙasai dan wasa ba. Sai Allah ya ce lau aradna allan an nattafi da lahwan. Ga muna wani kumburki ɗa domin Allahu kamar yadda malaman tafsiri da dama su imamu mujahid da ire-iren su suka faɗa cewa ana nufin alwalad da Allah yana nufin ya riki da lakar nahu min ladunna ai da mun riki shi daga wajen mu in kunna fa'ilina wato da ba za mu rika cikin mutane ba sai mu rika a cikin malaiku Allah ya ce inda za mu yi haka shine ma ne yake kubiru ta'ala annahu khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah yana bada labarin cewa ya halitta sammai da ƙasai ta hanyar gaskiya ai bil adli wal qisti ya halitti kamar da ƙarshe ta hanyar adalci da kuma wato dora abin da ya kamata kamar da Allah madaukakin sarki yake gaya mana ne yadda biyan ladina ata'u bima amilu wa yadda biyan ladina ahsanu bil husna to Allah madaukakin sarki ya gaya mana sannan ya gaya mana a fahimtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq in kuna tsammanin mun halitte ku ne ku kanku ba wai tambayar da kai wajen warki ko wasa Allah yake ba ta'ala Allahu malikul haq Allah ya fi karfin yayi wanda abin abin da aka faɗa a baya yayi halitta dan warki ko wasa saboda haka ba wanda yake cancanta abotawa sai shi sannan haka Allah ya faɗa a suratul ta suratul daud wa ma khalaqa as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila Allah yake ba ma halitta sabbai da kasai da abin da ke tsakanin su don farna ba ko wasa sai ke zalika zannun ladina kafaru masu irin wannan tunanin su ne masu wato tunanin irin na kafirai domin kafirai ne suke tsammanin Allah ya halitta saboda kasa don warji kawai ba don wata wani ba ba to Allah yake ba wai lil ladina kafaru minan nas masu irin wannan tunanin na kafirai kuwa da su kafiran lallai azaba ta tabbata a gare su ta wuta to shi Allah yake law aradna an natafi da lahwa da muna nufin rukun da abin da muka faɗa Allahu sun ce wato mutune alwalad amma imamu Hassan al-Basri da imamu Qatada su kuma ikiri ma da imamu Siddiq suka ce abin da ake nufi da wato Allahu anan almar'atu amma da yaran mutanen Yaman da Allah yana nufin rukun mace mata da Allah yake mata kaza sahibatan wala walada Allah bai riki mata ba bai kuma riki da ba to shine Allahu a yaran mutanen Yaman sannan kuma Allahu wacce kace kamar yadda muka faɗa alwalad sake ne kamar yadda muka faɗa ba ra'ayin su Imam Mujahid to da Allah yana da rukun wa'annan latakarnahu min ladunna Allah yake da mun riki daga gare mu daga gurin mu kamar yadda akwai irin aya a suratul zumar law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma ya dawo subhana da Allah ya da nufin rukun da nasafa min ma ya aluku ma ya da da yana wanda ya ga dama a cikin halittar ba ku za ku zaba masa ba shi sai ya zaba a cikin halittar da dindin yake halittar subhana yake karfi ya tabbata ga Allah ya ku karfin rukun da wallahu alwahidul qahhar shi kai ne shi ne Allah alwahid ilu daya daya alqahhar wanda ya karfin kowa saboda haka tunda yana da karfi ya karfin kowa ko baya bukatar ya ce muku domin daga cikin manufofin samun ɗaki ne don ya ce wa gaban ka girma kamun yanta to a lokacin kana bukatar taimakon ɗanka Allah ba ɗaukakin sarki ba shi da wato bukatar taimako a gurin kowa saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa latta kadna min ladunna da mun rike shi daga gare mu yake in kunna fa'ili da inda za mu yi haka sai Allah ya ce na'am بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق wani ne ولكم الويل مما تصفون Allah ya ce bal bari wannan maganar da suke ne kirkiro maganganun su dangana wa Allah na qadibu bil haqqi ala al batil muna jefa gaskiya ne akan ƙarya duk yawan ƙarya in dai gaskiya ta zo guda ɗaya sai ta wuce guda ɗaya إذا لا يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا gaya musu lallai gaskiya ta zo sannan kuma ƙarya ta tsere ta gudu shine wa zahaq al-batil inna al-batila lallai ta ƙarya kana zahuqan wato ta kasance mai irewa lalatacce lalatacciya mai rauni mara ƙarfi shine Allah yake balla kadibu bil haqqi ala al-batil bari wannan magana muna jefa gaskiya a kan ƙarya mutu ta ƙarya ta danne wato gaskiya ta danne ƙarya saboda ba ta da tasiri isa ba wuce ke cewa ƙarya fure take ba ta yaya kuma da wahala a cewa da gaskiya ka ta kare sai ya ce ƙarya da ta kare saboda ita gaskiya wani kankan da ta don Allah ya jira ga wato duk tsawon lokaci da za a samu sai ta bayyana cewa kai ne mai gaskiya a ce lokaci kaza zalunta ka akai da akai ma hukunci irin kaza ko rashin bincike ya sa amma hukunci kaza saboda haka za a gano in dai akan gaskiya kake ko da ba a fahimta yanzu ba don Allah ya dan Allah ya daga sau lokaci za a fahimta zamu kariya kuma kurare ne kamar yadda ba wuce yake faɗa sai yake wa lakumul wayl lallai azaba ta tabbata a gare ku in kuka ce Allah yana da da mimma tasibuna ai mimma taquluna wa taftaruna dangane da abin da kuke faɗa kuke riyawa to azaba ta tabbata a gare ku na dangana wa Allah da sai da Allah yake na وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون na يسبحون الليل والنهار لا يفترون mana yake sun ma akbara ta'ala ana ubudiyyatul malaikati lahu sannan bayan nan sai Allah ya shiga kuma ba mu labarin yadda malaiku suke bauta masa wada'abuhum fi da'atihi layla da hara da kuma yadda suke wato a- wato bi- suke suke aiwatar da ibadar su safa da yini ko safa da dare ko yini da dare kowane lokaci yadda malaiku suke ibada sai Allah ya fara ba mu misali domin shi ne yake wa lahu man fis samawati duk wanda ke cikin samai gaba ɗaya na Allah ne wal ardi da wanda yake kasai wa man indahu sannan wanda suke gurin ubangiji kuwa yani al malaika wanda suke gurin Allah shine malaiku la yastakbiruna an ibadati ba ta kyamar bautawa Allah ba ta kyama ko kadan kamar da ya fara a suratul um, nisa cewa lan yastankifa al-masih an yakuna al-abd an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a lan yastankifa al-masih lallai annabi Isa dan Maryam baya kyamar baya kyamar an yakuna abdan lillahi ya kasance bawan Allah baya kyamar haka wannan mala'ikatul muqarrabun haka mala'iku na kusa kusa wanda suke suka fi kowanne mala'ika matsayi irin su mala'ika jibril da mika'il da israfil da malakul maut da rairan su kuma ba sa kyamar ka kira su da bayin Allah domin Allah da kansa yake ai bala ibadul mukram bari wannan magana mala'iku ba mata bane ba ƴaƴan Allah bane bayi ne waɗanda su ababen karamawa ababen girmamawa masu daraja da kima to shi yake wa man yastanki an ibadati duk wanda yake kyamar bautawa Allah wa yastakbir yake kuma girman kai fa sayaturum ilayhi jami'a Allah madaukakin sarki yake zai tattara su gaba ɗayan su zuwa gare shi gaba ɗayan su to shine wa lahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastahsiruna ay la yaqabun waɗanda suke gurin ubangiji ba sa la yastahsiruna ko la yastakbiruna ibadatihi wa la yastahsiruna ba sa girman kai dangane da bauta Allah madaukakin sarki sannan kuma wala yastahsiruna ba sa gajiyawa ai shine la yamaluna ba sa kotawa sai Allah yake yusabbihuna al-laila da daddare kullum tasbihi suke ai annabi ya gaya mana a hadisi cewa Allah ya halicci mala'iku dubu saba'in suna kewaye Ka'aba kowace rana akwai mala'ika dubu saba'in da yake kewaye baitul ma'mur Ka'abatu ahli sama kuma tasbihi kawai suke suna kewayawa idan suka gama kewayawa sai wani bacin su shigo annabi yace tunda aka fara daga ran da aka halicci baitul ma'mur har zuwa yau ba cikin farko suna jira a dawo kansu su kuma yin na biyu dawaji na biyu har yau ba da kansu da yake kuma har kiyama ta kai ba za a koma kansu saboda yawan mala'iku wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu yawan su kuma ka bauta wa Allah ba kanka kaiwa domin bayan kuma annabi yake tana kaifin ka'abar da take duniya isa wani bawan Allah ne yake faɗa wani abin yake cewa wani abu da ya lura tunda wannan tattabarin da da tsinkaye na cikin maka na harabi da wahala ka ga sun yi wannan furin sun bi ta kan sabo da ya faɗi wannan kuma sai na rika ogaji ina ta duba mun yi harabi muna zaune kawai sai ta kallo tun lokacin da ko ana kiran sallah ko na uku ta taso wallahi ba za su ta kai har yana cewa ko akwai wani wato wani aya ko hadisi da ke magana akan ta ce in ma akwai ni ban sani ba gaskiya amma wannan magana da kai na lura da hakan da wahala da tsufiya ba ta kanta ba da wahala to saboda haka wata kila um ko yana da alaka da wato kasancewar um ka'abar kasa da ta sama suna daidai ko Allah ya ba wa kansa sani amma shi kansa wannan wani karatu ne mai zaman kansa a ce ba ka kalli ba inda da sauru ba za ka yi wasu kogo cikin masallaci wajen masallaci amma ba za su fita kan ka'aba ba to shi ne annabi alaihi sallam Allah madaukakin sarki yake yusabbi'una al-laila wan nahara dare da yin tasbihi suke la yaquluna ba ta yankewa wani bawa Allah da ake kira Abdullahi ibn al-Harith sai ya sami Ka'ab ibn Malik ko shi ko ubayyu bin ka'ab sai dai yake inji yace yanzu su malaiku ba ta gajiya la yakuruna ko da yaushe da zihi suke aiki su kenan sai yake da shi kwarai kuwa abin da ba shi auda sai yake da shi shin dan adam yana gajiyawa da yin numfashi in ji ka'ab yake da shi yake baya gajiyawa yake to yadda kake numfashi ya zama ma dole aka tanzihi ya zama wa mala'ika dole in dai ba ka daina numfashi ba sai ka mutu to su ba za su daina yin tasbihi ba har sai an koma zuwa ga Allah shi ne numfashin su wannan tasbihi shi ne sabbi auki ne abin dun sabbi auna laila wannan hara la yaqturu dare da yi kawai roƙon Allah ce suna ambatan in baka ambata Allah ba kanka kaiwa kuma akwai mala'ikun da suna nan aikin su kenan wasu sun yi sujjada har kiyama ta tashi wa za ta tago suna yi wa Allah wato kirari wasu suna rukuni suna yi wa Allah kirari wasu suna zaune wasu suna wato kewayawa kowanne da aikin a ga idan dan adam bai ba Allah ba kansa yawa shine ma da yake fahum da'iruna bi amali layla laylan wa nahara ay yauna qasdan wa amala suna biyayya ga Allah wato madaukakin sarki kuma suna wato tsayawa kan duk abin da ya sa su domin ya ce la ya asuna Allah ba amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ya Allah yake na أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون
wane mutum لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah ya ce amin da ka zo alihatan min al-ardi ko ko shirki wato ababen ababen bauta ne a ban kasa waɗanda suke alloli hum yunkiruna waɗanda suke daidaita abin da kiraya suka yi akwai wasu ababen bauta ne a ban kasa da suka rika waɗanda su ma suna rayawa suka yi Allah ya ce lauka da fi ma alihatin illa Allah da ce a sama da kasa akwai wasu ababen bauta ba Allah ba na fasa da tashi gaba ɗaya gaba ɗaya al'amarin zama da ƙasa da duniya na nan domin ko gida ne aka ce mallaka ku sai ku biyu to wata ran dole sai alƙali ya shigo a raba domin wata rana haka zo ka ce ni za a kai karaji kuma yake an yi kai yasa yake lauka da fihi ma alihatin illa Allah inda a cikin sama da ƙasa akwai wasu allolin ba Allah ba na faka da dana dilala domin wani kawai da ce dan bai za a kai ban ruwa jiya me yasa aka zubo da ruwa jiya waye ce a zubo za a yi ba ya yi kira wani kuma ya ce wallahi ruwan take so domin shuka ta dadara yaji Allah yake da fasa da ta inda akwai to na fasa da ta da gaba da ya lafa da saboda kasa ya lalace sai Allah yake fa subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji maraukakin sarki rabbul arifi lallai shine ubangijin al'arifi amma yake gune dangane da abin da suke so kai dawa إذا أتم وبسورة المؤمنون ما يقال سوى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله Allah bai kira ba kuma tare da Ubangiji babu wani abin bauta wanda ba da yake taimaka wa Allah. Idan inda akwai haka kuwa da zaba kullu ilahin bima khalaqa. Da kowane Allah ya ja tawagarsa wanda ya halitta. Wata rana da abu ya rikice kowa ce na nasu na nasu kaddaro su wancan Allah ma ji ma ya gana ka yake wala ala ba zo ma ala ba kuma dole sai dai ya bu karfin tsaya ban dan ba zai yi a sai karfin sa dai ba dole sai dai ya danne dai ya rinja yi daya Allah yake subhanallahi amma yake ko lalle dan ya tabbata ga ubangiji dan gare da abin da suke tubaitawa shine ba subhanallahi rabbil arsh amma yake ko ai amma ya kuluna inna lahu walada dan gare da abin da suke fara na cewa Allah yana da da aw sharikan ko kuma wani abun bauta shi ne subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an alladhina yaftarun Allah ya tsarkaka ya fi karfin mu duk wani abubuwan da suke cikin kirowa da dangara wa Allah wa ya fi kuna uluwan kabira da kuma suke yin ƙarya lallai ubangiji ya ɗaukaka uluwan shi ne maɗaukaki kabiran kuma mai girma sai Allah yake لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah yake la yusalu amma yaf'al ba a tambayar Allah dan me yasa ya kaza ba za ka tuhumi Allah ba a tuhumar sa shine la yusalu amma yaf'al ba a tambaya dan me yasa Allah ya kaza ko abinda kiristoci suke ya wasu musulmin da ara saboda wai shi yana jin yare ne turanci ne ko wani abu ya faru ya ce waye waye ne wannan tuhumar Allah kai wata za ga wani mutum yana ganin cewa shi ya goge yanzu a boko sai ga mutuntan ya taso ana wani abu zai ce wani Allah kake tuhuma to la yusalu amma yaf'al domin shi ne da kanta yake ga rabbika la naqalannahum ajma'in amma kanu ya'maluna a suratul injil yace na rantsi da ubangijinka la naqalannahum ajma'in kowa sai na tambaye tsakanin malaiku tsakanin wato annabawa da waɗanda aka aiko wa annabawa shine fala nas'alan allazina ursila ilayhim wa la nas'alan al-mursalin Allah ya rantsuwa da zatin sa yake ni na tindiye na tambayi waɗanda ursila ilayhim aka aiko musu da wato manzanni wa la nas'alan al-mursalin kuma su wa manzannin da na tindiye amma shi wani ba la yas'alu amma yaf'al ba a tambaye sa duk abin da kaga Allah ya yi ne وهم يسألون ما زباي سورة تقي أتنبيا يلا يجي لا أم اتخذوا أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل بل أكثرهم لا يعلمون الحق نعم.
فهم معرضون Allah ya ce abin da ka zo min dunihi aliha ko ko shirki wato koma bayan ubangiji ne a matsayin alloli Allah ya ce kun da ya mutu kai annabin Allah ha tu burhanakum kowa ya kawo hujjojin sa inda magana ake da hujja ba magana zaki duk da kaga ya fara hayaniya ko zaki to hujja ce ta kare masa ha tu burhanakum ku kawo dalilin ku akan abin da kuke riyawa hada zikru man ma'a Allah ya ce wannan shine ambatan waɗanda suke tare da ni shine ka cika gaya musu hada zikru man ma'a duk wanda suke tare da ni wannan shine tunatarwa su shine wa'azi Qur'anin da zo da shi littafin da zo da shi wa wa zikru man qabli kuma shine wa'azin da waɗanda suke kafina da irin wannan wa'azin ke wannan irin wa'azi ne malaman tauhidi a tafsiri suka ce shine magana da yake akan tauhidi da shi yanzu da ya zo yana wa'azi da annabawa da tsaro kafin sa duk gaba ɗayan su wato wa'azi ne da yake kuma Allah ya gaya mana wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu tabu duk annabawa wannan ita shi ne zakon duk annabin da ya zo zai ce a'budu Allah kowa ya bauta wa Allah wa yajtanibu tabu da ku yayi da kullu ma ya'budu min dunillah duk abin da za a bauta wa ba Allah ba ku yayi shine hada zikru wato man ma'iya wa zikru man qabli wannan shine wa'azin waɗanda suke tare da ni ni da nazo da wanda suke tare da ni irin wa'azin da muke kenan cewa aboka Allah ya kai wa zikru man qabli kuma shine wa'azin wanda suka zo kafina annabawa ko wannan annabi in yazo annaba ne da zai zo ya ce dawa annabawa ɗan uba ne abin nufi da wanda ke yi kowa wato salan da ya zo da shi shine na abokawa Allah a kauce wa nabi to gina Allah yake bal aktaruhum la ya'lamun al-haqq bar wannan magana mabiya yawan su ba san gaskiya ba haka wanda bai san gaskiya ba ba zai iya binta ba fa hum ba'iduna kuma suna kauda kai in ma gaskiya da zo zai kawo mata da kai ba ruwan su da ita sai Allah yake وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Allah madaukakin sarki yace wa ma arsalna lallai ko da ai wa ma arsalna min qablika min rasul ba mu aiko wani manzo wato kafin ka ba illa nuhi ilayhi ba dai sai da muka yi masa wahayi a qira'atul jumhur gaba ɗaya ta ce illa yuha ilayhi ba dai sai da aka yi masa wahayi ba mun bil madhhur aka jumhur ke yawa amma shi Abdul Asim yana biyawa ne game da muka biya kamar yadda aka biya wa ma arsalna min qablika ba ma aiko ba kafin ka kai rasulin na wani manzo illa ruhi ilayhi ba ce shi da muka yi wahayi zuwa gari dan kuma yi wa aka yi wahayi zuwa gari bi dai ma'ana ta da yake domin Allah ya yi wahayi ilayhi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana kaga ayat da muka biya da cewa kowanne manzo idan ya zo yana cewa la ilaha illa ana kaga ya mutu ubangiji ba wanda ya tantance abauta wa shi ba wanda ya tantance abota wa sai shi wa ubangiji wala kacin dare fa abuduni lalle ko bauta ba kamar yadda ya tabbata a wato a suratul kufur wa kalman arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan ya'budu ka tambayi wato man arsalna min qablika min rusulina waɗanda muka aiko kafin ka daga manzanninmu aj'alna min duni rahmani alihatan ya'budu in mun sanya wasu alloli ne ba ubangiji al-rahman ba da za a bauta wa ban kasa amsa shi ne ba sanya ba shi ne Allah madaukakin sarki yake na وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون Allah madaukakin sarki yake wa qalis ya kada rahman walada har yau ana ƙara babu labari kuma ana raddi akan waɗanda suke riya cewa lallai ubangiji madaukakin sarki yana da ƴaƴa kuma ƴaƴan nasa mala'iku ne kamar bayan da larabawa su ne larabawan makka su ne ko larabawan ƙurayshawa su ne masu wannan riyawa cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne kuma ƴaƴan Allah ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa qalis hada rahman walada suna riya cewa ubangiji ar-rahman ya riki ya subhana Allah ya fi karfin rubaya ko da ko ya bari ibadun mukramun bari wannan magana su ba bayi ne ya baban girmamawa amma yadda kake ma'amuri wajen yin ibada su ma haka aka umarci su yi ibada mun ba da misali ɗazu cewa bauta kawai take la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturuna wannan aikin su kenan sai ce la yasbiquna hu bil qawl ba ta riga ya ubangiji da magana ba Allah bai ce kaza ba ce ina sai abin da yake domin an gaya ba a baya la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shine la yasbiquna hu bil qawl wahum bi amrihi ya'maluna duk umarnin ubangiji shi suke aiwatarwa abinda Allah bai ce ayi ba su ba ruwan su sai Allah ya ce يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن استطاعهم من خشيته مشفقون Allah bai wajen sarki yake wala yashfa'una illa liman yasaba su kansu mala'iku ba wanda ya je ce to shi wanda aka yarje wa aila illa liman liman rabi'a sai wanda aka da yayi ce ta ha mala'ika ba an gaya ba cewa bai da ikon yin ceto a ce min ba da aula ka gaya wa wani dan adam wanda yake a doron kasa cewa ba shi da ikon ya gaya ma ka je ka ga janin ka zai ce ka babu shi duk yadda mutum ya koshi da karatu ya koshi da wani abubuwa da yake takama da gine zai gaya wani cewa ya je ya yi ya ja kurbin gaban gine ke ke domin annabi alaihi salatu wasalam haka ya gaya wa iyalansa da dangi cewa kowa ya roƙe shi abin da zai iya roƙarsa yanzu kafin kiyama da domin rana alkiyama yake ba abin da zan wadatar da ku kaga annabi shine shugaban masu ceto amma ya tsoratar da Esther da gwaggwansa da danginsa kaga wannan shi ake kira ta kawa da tsoron Allah mutum baya yi wa Allah madaukakin sarki wato juna hudu cewa shi kawai duk abin da ya ga dama rana alkiyama shi zai yi saboda wani abu da yake ta kawa ne wannan rai da Allah ne ko shakka ba shi za yake manzon nabi ya kawo indahu illa bihi waye zai fito a gaban Allah in ba da izinin Allah ba amsa shi ne babu يجي ولا يشفعون إلا لمن لمن يرتضى ولا تنفع الشفاعة وتهتم سورة سبعكم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ba wanda ya zai fito a gurin ubangiji in ba wanda aka yi wato umarni ba ko aka ba shi izini to shi Allah ya ce wa hum min khashiyati su ko wala yudu dangane da tsoron ubangiji madaukakin sarki mushriquna ai min khawfihi wa rahmatihi saboda kwarjinin da Allah yake musu da tsoron da da suke yi mushriku da ko da yake a burgita suke wannan shi ne sanin Allah idan ya rika jin cewa ni yadda yake gurin Allah yanzu yi za za ga bayan Allah in suka zo addu'a tsakiyar dare ko ta wannan lokaci sai mutum ya rika gaya Allah ya ubangiji na fi kowa ne wannan shi ne sanin Allah jiya dan ake ganin ka mai nagarta a unguwar ku ko a garin ku to idan ka je gaban Allah ka nuna ba ka fi kowa ne annabi adam zai bi daya amma da ya tashi addu'a yake rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna duba kalmar da ya bada ya ubangiji mun zalunci kanmu in baka gafarta mana ba baka ji kanmu ba to za mu ko kowa ta hadewa ne bi daya ni da kai ne kuma ba zai lissafa ba to ne yasa za ka yi kafafa kai cika baki saboda idan har irin su kai dawo bakar suna jin cewa idan za a je kiyama a ce kowa ya zai shiga aljanna banda mutum daya suka ce suna jin tsoron kuti ne kai waye da bara ka ji tsoron kiyama ba kai waye saboda haka lallai mala'iku su ba ko da yaushe a tsorace suke saboda ne sanin Allah sanin Allah yake za a ji tsoron Allah sai Allah yake ومن يقل منهم إني إله دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين wannan aya ita ake kira daura ɗaukuwa don aya ta fito sai Allah yake duk wanda ya faɗa daga cikin mala'iku ko annabawa shine wa man yakul minhu duk wanda daga cikin su yace inni ilahu ni Allah ne ko wanda ya faɗa min dunihi ba Allah ba Allah yake fa zalika nabiyyi jahannam ya rantsuwa da zatin sa sai ya kore shi ne kawai rantsuwa da ayatul bido Allah ya san annabawa ba za su ce alloli ba ne mala'iku ba za su faɗa ba domin da kanke ya gaya mana la ya'tuna Allah ba amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru eh wannan ta ta bushara din ne wanda akwai ire-iren sa alqur'ani in ka kowa cikin suratul zikr da suratul zuma za ka an ba da wannan misalin misali a cikin suratul zikr da Allah ya ce kul in kana li rahmani waladun fi jannati fa ana awwalul abidin aka cewa annabi ga ya mutu idan ma Allah yana da da yini ne farkon wanda zai wuta ba ko yana da da ko yana da dan ya tantance wutawa aka ce annabi ya fada in kana kala Allah yana da da bai da da domin da kansa ya kore yake subhana Allah ba shi da da sannan haka ya faɗa a ji annabi annabawa a suratul zubar bai tattaro annaba ya ce magana akan sai ce la in ashrakta la yahbadanna amaluka nan kuma da annabi ai aka ce wa annabi inda za ka yi shirka gaba ɗaya aikin ka sai na rusa sai ji Allah Allah ya san annabi ba zai yi shirka ba tauna tsakuwa ke randan ayatul fito yin ba da aulani da kai mu kiyaye cewa inda za a gaya wa annaba in ta zo kalam wannan magana to babu wanda yake da wani alwashi da zai ci a gaban Allah wa dauki sai mafi sauki kawai ya ba wa kanka ruwa ya Allah amma ba wani gatarin zubi da za a baka da za a ce za ka ba Allah ba babu cewa wani ga wani istighfari in ka rike yi Allah kake yi bai akwai da sunan gatarin zubi akwai da ta wanda za ka har rubuta akai cewa wannan ɗan istighfarin kana yin daga tarin zunubi ji ka'idar sa idan ba ka sako zai ci ne malaya sai ire iren suka ga sun koma kwarai ko suka sun koma sun koma wato wani ya koma neman mata matan aure da yan mata da neman maza da yayi da abubuwa iri iri saboda yana ganin baya haka to ladan ka gaba ɗaya zai kare kaga wannan wahayi ce dan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim bi ijadihi shi Allah ba da jirgi yake wato fadalika da jirgi da ana duk wanda yayi da haka cikin annabawa ko malaiku za mu taka mata jahannama sai ji kazalika nan da zuwa ne domin haka muke takawa azzalimai sai Allah ya jira أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما na'am وجعلنا من الماء كل شيء حي amin أفلا يؤمنون Allah madaukakin sarki yake awalam yaran ladina kafaru su kafirai ba sa gani ne gani ne ido ba sa gani da idanun su cewa Allah samawati wal arda sammai da kasai domin jinsi yake magana ana domin za ga an kawo ma alifu tasliya a can gaba za ka ga nan can gaba an kawo ma alifu tasliya wadda take magana wato akan abu biyu kuma kowa ya san cewa tambayi guda bakwai ne kasai ma bakwai ne to magana jinsi yake ba wai magana sai dai kun tuwa shi ne awalan yaran nabi na kabaru shi kabarai ba ta ganin annas samawati wal arda cewa sammai da kasai kana ta turiyin sun kasance kaga jinsin sama da jinsin kasa kenan ratikan amanne da sama da kasa gaba ɗaya amanne take Allah ya ce fa fatakna wa sai muka raba ka amma da gaba da kasa a wannan take ko da dan dogaraji ya gane ko bai gane ba a haka take domin Allah shi ya faɗa kuma mun yarda to shine ba ba takna ba kun san yanzu babban abin da yake damu wato a yake damu al'umma a duniya a yanzu shine gwada nasi da hankali cewa abu da dace da hankali ba za a yi shi wannan yana irin jawo da yake da yawa imanin mu yana jigewa dan za go da har a duniya duniya ce rubutawa to ya hankali zai karbi kaza wani ya zo hadisin zanzan kwanaki na ga ya rubuta yana cewa wannan hankali ne zai karbi cewa a cewa wani ruwa ya fi kowanne a duniya hadisi ya dauka ya maka wanda wata a yi rubutu a social media bai yadda da hadisin da bukari ya kawo ma'u zanzama ne ma su yi bala ba bai yadda ba saboda bai dace da hankalin da gurɓata ta hankali ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake ba fataknahu ba sai muka raba waja'alna min al-ma'i sai muka sanya daga ruwa kullu shay'i kowane abu hayyin ne rai kowane abu mai rai ka iya cewa asalinsa daga ruwa yake shi ne wajen Allah ne da ma'i kulla ke ina haiti Allah ya ce abala yi minu shin ba su imani ba imani ake bukata ba la kawai imani ake bukata shi za ma da yake cewa ya kulu ta'ala murabbihan ala qudratihi tamma Allah yana yin fadakarwa da dangane da kudirar da cikakkiya wata tarihi da yi kowa wata tsari al'azim shi ƙarfi na ajiya da kuma ikonsa dangane da halittar abubuwa wa ƙari ne da jami'ar makhlukat da yadda Allah ya fi ƙarfin duk halitta kowace irin halitta Allah ya fi ƙarfin ta ita ya ce a wannan yaran da na kafaru ai an ja yuna lilahiyyati wanda suke musa cewa Allah shi ta yi da su ake al'abiduna ma'ahu gairu mata wa hada wani Allah da Allah da su ake in ba san cewa Allah la huwa al-mustaqim bil khalqi ba ba san cewa Allah shi kadai ya kibanta da halitta ba ba sani wani wajen jujjuya halitta ma shi kadai yake yi ba wanda yake taimaka masa shi shine wani yake ba kai fa yi ko an an yi ubada gairu in shi kadai yake idan me za a ce wato wasu sun cancanta a bauta musu waɗanda ba Allah ba tunda shi kadai yake dan me yasa Allah shi kada yana da kiran sa kai kai gina gidan sa don yazo yake dan mai kun ji za ku zauna a hankalin gidan ba wannan abu ne yake kai kadai ne kaje mota ka je wani yake ku biyu in ka hawo yau gobe sai hawo ana zuwa gura da gadi zai fara cewa sai auna kokolwar sa don ba ki da hankali shi kadai bai ce a mutawo albashin sai ya tara kuɗi ya je zuwa amma yanzu yana rigima akan wani kuri za su tsawa to ta'ala Allah amma ya kudu da uluwan kabira a dan adam ba ke ina kuma ga Allah gaba ɗaya aikin tambayi da tsaji ta yi ba wanda yake baka masa to kuma wanda ya zo yake shi ba abota ba yadda ake bauta wa Allah wannan da irin ittibasul basira ce to shi ne malam malam yake ga mana anan cewa ai kana jami'u muttasilan ba'dahu bi ba'd to shi ne awalan yarau anna anna samawati wal awalan yarau alladhina kafaru anna samawati wal ardi kana taratan shin kafirai ba sa ganin sammai da kasai a manne suke malai ke kana jami'a mutasila babuhu bi babu mutalafiq yace sajin su a manne yake da sai sama ta ne ta manne da ta da ta uku ta zo kuma ta haɗe da kasa ita ba gaba ɗaya ta manne haka suke Allah yake ba ba ta'ina huma sannan da kanmu wato sai muka rarrabe wannan sammai guda sammai guda kasan kamar yadda Abdullahi da Abu Bakar yake fara yake cewa kamar guda bakwai da kasai guda bakwai daga baya sai Allah ya fasala bayna samai duniya wa ardi bil hawa sai Allah ya yi rarrabe nan kanu saman duniya da kasa ta hanyar wato da iska iska ta raba tsakanin da sama tsakanin kasa da sama bani ke ba mu dira ce sama'u wa umbi jatil ardi daga nan kuma sai aka tsakkugo da ruwa aka saukar da ruwa daga sama kuma aka kugo da tare da kasa to wasu ba da wata ce ba ta lawo ba bayan rabawar kuma sai Allah ya yake saukar da ruwan sama sannan ya fitar da tare da kasa shine ba ta lawo bayan rabawa wani hada kana ta'ala wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy saboda haka ne ma Allah yake mun sanya ku duk wani abu mai rai daga ruwa yake afala yu'minuna bala fi imani ba ai wa hum yujahidun al-makhluqat da hadisin sai da kace da ayyana suna kallon halittu iri iri kai za ka je ka shuka bijiya ko wani tsiro a gaban ka zai ka fito yau da gobe ka ga yana ta girma malai da idanun ka kana kallon wannan wadalika dalilu ala wujudi sami idan ka ga wannan to ka san akwai wanda yake zama da su ba su suke kansu ka je ka shuka fulawa ko bijiya da kana girma yau da gobe ka ga wata sun kana zuwa kan wa zuwa kan shi wata ranka da sai ka kace sai za ka kallo ta sai ka zan bai sai kan da ba ne ta wani yaji ne malami ne cewa lallai mu fahimci wannan ya tabbata daga daga Abdullahi da Umar wani mutum ya zo gurin sai ya tambaye shi akan sammai da kasai yace an ce sammai da kasan nan ta da tare da kan fa fataklahu ba yace ya abin yake ya masa tambaya kana tare da kan fa fataklahu ba ya Abdullahi dan Umar yake da shi to tafi gurin wannan da shi daga tambayi Abdullahi da Abbas ya tsuba lokacin sun kuma ya Qur'an sai shi ne ka tambayo mana idan ka tambaye shi ka dawo sai kuma mu ji wato wata irin amsa ya baka saboda haka ba- wannan bawan Allah zai tafi gura Abdullahi da Abbas yana zuwa sai ya je ba tambaye da yawa Abdullahi da Umar sai ya ce da shi na'am kanat samawati wal ardu wato a murafiqan la tumbi yace da sama da kasai yace amanna take ba ta iya zubar da ruwa ruwa baya fitowa wa kanat al ardu ratkan ratkan la tumbi ita ma kasa wato abuje take ba ta fitar da tsirrai sama abuje take ba ta zubar da ruwa kasa ma abuje take ba ta fitar da tsirrai yace balamma wato khalaqa lil ardi ahlan fataka hadihi lil balad yayin da Allah madaukakin sarki ya halitta ya zuba abin kasa sai sai wato sai ke ka kasa ta hanyar wato saukar ruwan sama wa fataka hadihi lil nabat yace ita sama ce da aka keta ta ta hanyar saukar ruwan sama ita kuma kasa ita ba aka kete ta da hanyar wato tsirrai ta huda ta suna tsaga ta suna fitowa amma da gaba ɗaya abu ke dubi kaga a ma'anar Abdullahi da Abbas shine ba amanna suke ba amannan shine kowace ba ta wani aiki sama tana da amma ba ta wani aiki na zubar da ruwa kasa ba tana nan ba ta zubar ba ta zubar da ruwa wasu malaman tafsiri suka ce yadda ma'anar ayat take shine amanna suke kamar yadda wato wato wani abu zai manne da wani daga baya Allah ya raba sannan kuma sai ka ƙara da ma'anar sai wani abbas din cewa ya raba su sannan yake fitar da ruwa sannan yake kuma fitar da tsirrai saboda haka babu wani cin karo a maganganu domin duk malamai magabata sai shi ne mafaka islamu wajen Allah ne da mai kullu shay'in hayy muka san ko asalin kowane abu rayayye daga ruwa kamar yadda hadisi ya tabbata daga Imam Ahmad ibn Hanbal daga Abu Maimuna shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa alaji nake ya ba ikin Allah inji Abu Huraira inni ra'aytu ka dabat nafsi ko kuma inni idza ra'aytu ka dabat nafsi da na ganka sai ji dadi a raina Abu Huraira ya ga annabi haka yake duk wanda na ganka dadi nake yi wa kan raka aini sannan ido na ya cika da farin ciki fa indini an kulli kai ka ba da labarin komai aka Abu Huraira ya ji annabi kana ji annabi yake da shi kullu shay'in khuliqa min ma'i to tunda komai kake tambaya akai ka sani komai Allah ya halice shi daga ruwa kaga wannan hadisin yana fassara mana aya iza ba'i shehu islam yake cewa fa sunnatu tubaqqiru alquran wa tubayyinuhu sunna tana fassara alqur'ani ne kuma tana bayani a kansa to sai yake kana sai yake kullu sai yake addini ana aure idza amintu bihi yake to ba ni labarin abinda idan na aiwatar da shi da kalfin jannata zai shiga aljanna kala sai annabi ya ce da shi afsu salama ka rika yada sallama duk inda kaje ka ga mutane da yin sallama ko za su amsa ko ba za su amsa ba kai domin wanda yana za a shiga aljanna wa ake yin da'awa sannan ka ciyar da abinci ciyarwa tana ɗaya daga cikin abin da Allah ba wa bakin sarki yake da wato Allah ya ɗauke sarki ya rika kula da kai ko da yake kuma ka ce cewa ba wai dole sai abinci ba ka ba mutum kuɗi ba ya je amfani da shi a gidansa ko a ta a kan kansa shi ba ciyarwa ce domin wani lokacin za ka iya bashi abinci kuma ba wannan abin da ke bukata ba a daidai gaba gaba in ka ba shi kuɗi kuwa domin wasu sauka suke aka ce ciyarwa kawai abinci ka ba wa mutum wani abu ba ya amfani da shi wajen abinci shi ba ciyarwa ce ku ba abin da Allah ya gumara ba da shi irin irin wato wannan ciyarwa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa ilmi da'ama karka ciyar da abin kuma ku aura ku gani ina yawan faɗar wannan kalmar duk wanda yake mai kyauta to Allah baya hukunta da shi Allah baya so da kai dalili shi ne za ga ta hanyar ka wani zai ci abinci to ba za a hada ka ba domin kai mutum ne mai yawan bayarwa to sai a rika ba ka domin ka ba wani ba za a hana ka ba a iya yi da hadisi na na bukari kullum mala'iku biyu na zakowa kullum idan ɗaya ya zai iya lawo ma'adi mai fikan kalafan Allah ka ba mai ciyarwa baiwa Allah ka mayar mana ina wuce wa wajen jiki Allah ya bayyana da yanzu wa yaqulu al-aka ay mala'ika kuma zai ce Allahu ma'adi mai fikan kalafan marwaji Allah ka hada shi da azara yana fita motar da tafiyoyi wuce lafiya shi da azara wallahi take za ka dubu biyar aka baka shi dubu hamsin ke da shi amma dubu biyar ɗinka tana nan ta da kaka ne shi ne wannan gaba ɗaya matsaloli Allah ya tsare ma su shi kuma ya ɗoro masa ita ce asara ba Allah ya kiyaye to shi ne Allah barokacin sarki annabi alaihi salatu wasallam ya ce wasilul arhama sannan ka rika tare da zumunta wa qurbil layli wan nasi yawm wa ne mutum sannan ka rika tashi da dare lokacin da mutane suke bacci ka rika bautawa Allah sai wanda tana da wahala tana da wahala da shi sannan lokaci ne ba wato kamar da hadisin kudusi ya tabbata annabi alaihi salatu wasallam bala ya kawo aqidatul wasiliyya cewa kullum kowane dare idan dare ya tsala dulutul laylil akhir ko akhir kullum sai ubangiji wato yayi tambaya kullum cewa wato akwai mai roƙo mu ba shi abin da yake roƙo akwai mai tambaya mu ba shi akwai mai neman gafara mu gafarta masa kullum ko yau la ya haka gobe ba haka hakkiya ba sai kullum da Allah shi ta ba ne yake cewa kawai babu shafi ne babu wanda baya san roƙo yake san roƙo kiran Allah dan adam ko baya san sai ku bada Allahu ya rubu in taraka su'alan wa bunayyu adamu shine yas'al yasbu Allah yana fushi in ka daina roƙonsa amma dan adam kada ne ko shi ya je ka sai ku bada na wani da ku yana da kyauta amma ya san kullun rukun din kake yana gano ka ko da fuskar ta za ta nuna ba wala wala amma zuciyarka ta da cewa kai ba kana aiki dai kaza shine kullum wallahi sai zuciya ta gaya wa duk kuma kyautar ka domin wata mahaifin ka yura ga mahaifin ka ya yi ka ya sa ka makaranta yake kuma kullum za ka makaranta ka zo ka kuɗin makaranta amma wata ran kana zuwa ɗakin da ka riga zai daga ba tsawa kai ba kai ya sallama ba kuma ka yi ka yi sallama saboda kawai matsalar shi ne kullum ba ka yi shi ne dawa abin da ake faɗa cewa ɗan adam ko duk kyautarsa to shi za ka da dabara a cikin gidansa sai ga wani za su boko ce ba boko wani sai ga yin salar da zai ɗauko wani kaso ya soka ya kai lissafi ya ce to wannan na wata ɗaya ne har ka biya to ɗan adam baya san dawa to wannan tazarar da ake samu sai ga baya wani masu iyali sai a tsawon lokaci wasu adawa amma wallahi wata ran za ka fi mai tana cewa mai gida ka ce to me babu kuma da aka yi amma ba da wannan tazarar sati daya ko sati biyu in bai zan kana da hali to zai ga kai kanka ka samu dai da al'adar da yake bayan sati biyu ko bayan wata daya sai ka duba kai da damuwa ba za ka duba a yau roƙonka duk da cewa ba dole ka ce to haka dan adam ne Allah ya babu inda ka su'ala na na na haka Ina abin da yake ba. Ya da ba wannan kayan shi ne gaza ba. Ba zai iya ba. Saboda wato duk yadda mutum yake da kyauta Allah duk kyautarsa sai ya kosa. Duk kyautarsa sai ya gaji. amma Allah wani wajen sarki baya gajiyawa shi biki yake da dan adam ba idan ya daina roƙon sa yi za a ga wayannan dabarun suna da wato suna da fa'ida sosai da sosai to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake ce karka tsaye wa dare lokacin da mutane suke barci yake tun madkhulul jannata bi salam idan kana wayar da abubuwan da aka lissafo yake za ka shiga aljanna cikin aminci Allah ya sa mai sai Allah ya yi na'am وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون الله يقول وجعلنا في الأرض رواسي tunda an gaya mana cewa komai daga ruwa ka halice shi Allah yake je muka sako mun yawan yanzu wa kuma fil ardi aban kaza ai jibalan arsa manyan manyan duwatsu wanda za su zo da kira ku a kasar idan an haura ta tambal tambal da mutane ba inda komai iwa ne shi ne wato rawajiya manyan manyan duwatsu Allah an tari da zai idan kake ai Allah tari da zai kada kada ka rika tambal tambal da mutane domin gaba ɗaya rufin ne kasa babu wani gurin kai sai ka nade za ka fito ya ka sanya duwatsu manya a kasa shi ne waja'alna fiha fijajan subulan sannan muka sanya wasu hanyoyi wato da wato kafofi da hanyoyi shi ne fijajan kafofi subulan da kuma hanyoyi Allah madaukakin sarki yake la'allahu ya hadina don mutane su rika gane hanya shi ne za ga mutum ya tashi ya yi idan bai rubuta za ya san inda zai shi ne la'allahu ya tabi idan bauchi zai ya san inda zai idan nan fara ya san inda zai inda za ya san shi ne la'allahu ya tabi duk Allah ne ya sanya mana wannan don mu gane hanyoyi yanzu yanzu akwai wanda in ya zauna ya rike ma bayanin hanyoyi na gabas haka sha mai idan ya dawo yamma haka idan ya dawo kudu in ya koma arewa kowanne hanya sirfa ga baya danta wannan ilimi ne Allah yake sanya wa mutane shine na Allah ya dare yake waje Allah sama a taqafal mahfura Allah yake mun sanya wato sama wato rufi rufi inda kake jin yara ya rufe gidan ne ya zama rufi ne sama mahfuzar amma abin da yayi gidan ka za a iya haurawa za a iya za a iya za a iya ba sama Allah ya ba ta kariyar da ba wanda zai yi da ta shine mabudar wa hizran min kulli shaytanin marid a tashi kan da yake da karfin da su da aljami su kanka an tsare su daga gida zama kamar da Allah ya ga mana su wasu je shine kuma yake wata ma banaina haji ayi wa inna la muti'u wane mutum ko wata ma iya ma banaha ko a banan yan guru ila samai ba ko kai ba banaina wa zayyana wa ma la hadin furuj wane mutum ba ku ganin yadda ba ku ganin sama wato kokon da yake wanda take a saman mutane Allah yake kai ba bane na haya muka gine ta wajen na haya ya kuma muka tsawata ta da ado Allah yake wa mala halin kuru ba wata kula da take ka taba ji wata rana da aka ce kowa ya zauna a gida za a dinke gaba saboda tana yoyo amma za ka gidan ka duk sai wani lokacin sai goni musamman a irin damuna da karfi wata ran kawai sai goni goni haka kawai yana zubar da ruwa ko yana gubban mu haka kawai kuma gida ne wanda yake sarkar jini ya kai sibin jini ka samu lafiyayye duk wani aure aure an yi amma wallahi kawai ce ko kuma ka gani da kasa kawai yana da ko kuma sa ne da ayyuka na ruwan Allah Inda Allah ya gaya mana ka taba ganin halkara min kudu inda kake ka taba jin ranar da aka ce ka zauna a gida sama ta tsage za a liƙe ta babu wanda ya taba jin wannan saboda ne iyawa da ita ta Allah madaukakin sarki shine kaifa bane na hawa zayyana hawa mala hanin furu lallai madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa wa mala hanin furu ba ta da wato gurin da yake wato kula kuma ta yi ƙara gaya mana a suratul yusuf wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun to shi da Allah madaukakin sarki yake oke mu gaba ayar ku wajalna samaa saqafan mahfura wa huma an ayatiha mawridu sai huwa alladhi khalaqa al-layla nahya sai ya ce take ta karfi da wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun Allah yake wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara Allah shine wanda ya halitta dare da ni wa shamsa da rana wal qamara da kuma wata kullum kowanne daga cikin wayannan halittun da aka faɗa guda hudu fi falakin a cikin falakin da ya baku da yake ne kaya rana ba ta yi wata karambani wata ba wa rana karambani don na ganin ya kamata mu tsaya saboda lokaci yau wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalanta wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu cikin sarki ya yi mana muna da kowa yi da suna da kyawa da gobe da mutuwa Allah ya yi ba mu da kyawa da ya ce ba mu kuma mun ke nuna mana kariya ta ya ce ba mu kuma ke magana a kan yi. Lai. Na? Na. Eh, a yi da na. Duka ne. ya aya ko hadisi da yazo yana magana ka gane a lokacin yin maza biyu wai wato maza zalla kawai ba bai yi da isu ba maza da maza ne duk wani umarni da hali da yazo aka yi wa al'ummar musulmi maza da maza ne sai wanda ya tafi saboda haka ya jago maza ya jago mata kita ayoyin da suka zo a cikin madauka a cikin jokin nuri wa kullum mu'mini ya kudu min amsali kan ma yake wa kullum mu'mina ya zubna min amsali ka gane amsa saboda haka yadda aka ce maza ta rufe idanu za ka ake aka ce mata ta rufe idanu ya yi mabarika kawai ana yawan gaya maza ne saboda shi ne sarakuna a harkar a gane yau wanke mace abin da aka sanya na yi sanin misali don tsari kunya da zuriya da ne ko kunya da zuriya da ne ma ka ji yan nan ko da yi kan da aka yi suna bin ba duk da ba zan san da ne yanzu ko wallahi mun ta ba ne Allah ya ku yi ji da kai Allah ya nuna mana sai ya Allah ta da ran kala da ran karatun bidiyo da ko ba ya ranar larawa kuma اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في مصابك وسلام وسمع يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين